توفيقه وامتنانه وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم التنادي أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا عباد الله إن مقتضى الأخوة الإيمانية يتطلب من المؤمن أن يبادل أخاه بهذا الشعور ويفعل هذا الدور الذي يقتضيه هذا الخلق الكريم والسلوك القويم ويشعره بالمحبة والمودة والألفة والعطف والرحمة فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل إن المؤمن مع أخيه على مقتضى هذه الأخوة يصلان أرقى درجات التلاحم ويكونان لبنة متماسكة وجسدا واحدا بعيدا عن التصدعات سليما من الشروخ والهزات ثابتا لا تؤثر فيه العواطف والتيارات ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء المحكم في تحقيق هذا الشعور المتبادل بين المؤمنين بعضهم مع بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى عباد الله إن حرمة المسلم حرمة عريضة والوقوع فيه بما يدنسه بالذم والشتم والطعن والهجاء من الخطر العظيم الذي ابتلي فيه البعض من المسلمين استهانة بحرمة إخوانهم واحتقارا لمكانتهم واعتداء عليهم وقطعا للأخوة بينهم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته إن الوقوع في أعراض المسلمين من الموبقات الكبيرة والجرائم الخطيرة إنه خلق سافل يدل على النقص في الدين والاستهانة بالقرآن المبين حيث وجه القرآن الكريم عباد الله إلى الحذر من الوقوع والاعتداء على أعراض الآخرين ومحارمهم قال الحق تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رواه أبو داود عباد الله إن حرمة الأعراض عظيمة في الإسلام كحرمة الدماء والأموال لذا فمن أعظم الظلم التجني والكذب والافتراء على أحد من المسلمين جاء من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم نوع العذاب الذي يقع بالخاضين والمغتابين والواقعين في أعراض الأبرياء يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في النسب والشرف من علامات كفر وجاهلية قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين أن أبا ذر وبلالا تغاضبا وتسابا وفي ثورة الغضب قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء فشكاه بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أعيرته بأمه أعيرته بأمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وعاتب عائشة لما تطاولت لما تطاولت في عرض صفية تقول حسبك من صفية من كذا وكذا تهجوها بكسرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته رواه أبو داود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ووالاهم إلى يوم التنادي bayan haka ya ku ‘yan uwa masu albarka, ku ji tsoron Allah maɗaukacin sarki yadda ya kamata a ji tsoron Allah, kar ku kuskura ku mutu face kuna cikin musulunci, ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayanku, kar ku rarrabu, ku ambaci ni'imar Allah ko ku tuna ni'imar Allah maɗaukacin sarki da ya yi a kanku, a da kun kasance makiya juna abokan gaba, amma sai Allah ya daidaita zukatanku. ya haɗa kawunanku kuka wayi gari ƙarƙashin ni'imar Allah kuna ‘yan uwan juna, ya ku bayin Allah. Lallai wannan abota da ‘yan uwantaka ta musulunci da imani tana bukatar musulmi ya yi musayan kyakkyawar zamantakewa da ɗan uwansa musulmi ta hanyar ji a jika cewa wani ɗan uwana ne na addini. sannan kuma ya yi ƙoƙarin aiwatar da dukkan kyawawan ɗabi'u wadda wannan addini da musulunci yake hukuntarwa sannan kuma ya kasance ya tattari sifa ta ƙauna da son haɗin kai da zaman lafiya da tausayin dukkan abokin rayuwarsa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan musulmi dan uwan musulmi ne baya zaluntarsa sannan baya tozarta shi sannan baya masa ƙarya sannan kuma baya kaskantar da shi ya ishi mutum musulmi ya kaskantar ya tozarta ya musguna dan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama yace dukkan musulmi akan musulmi dan uwansa akwai haramcin jini da haramcin dukiya da kuma haramcin keta mutunci lallai dukan musulmi ga ɗan uwansa musulmi, mumini ga ɗan uwansa mumini idan sun yi tarayya a cikin wannan ‘yan uwantaka da abota ta musulunci, to za su kai wata wani mataki, wata daraja wacce take a bar yabo a wajen Allah maɗaukacin sarki. Kuma idan sun yi haka za su gina wani tubali, wani harsashi wanda yake mai ƙwari za su gadar da wani jiki guda ɗaya wanda yake nesa da gaba nesa da musayya, nesa da zage-zage, nesa da la'antar juna. ‘Yan uwantaka da soyayya irin wacce take tabbata ba tare da afifa ta yi tasiri a cikinta ba, ko wata guguwa ta zo ta yi tasiri a cikinta ba. Soyayya ce da ‘yan uwantaka irin wacce guguwar rayuwa ba ta zuwa ta keta ta, ta ratsa ta, ta haifar da ƙiyayya ko da zage-zage ko habaici da zambo a tsakani. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya siffanta irin wannan gini na ‘yan uwantaka da kuma soyayyar juna don tabbatar da ƙauna ta musaye sashe zuwa ga sashe yayin da yake cewa misalin mummunai a junansu wajen ƙaunar junansu da kuma tausayin junansu kamar misalin gangar jiki guda ɗaya ce. Gangar jiki guda ɗaya ita ce wacce idan wata gaba ta koka to sauran jiki sai ya ɗauki zazzaɓi ya ɗauki rawa da makyarkyata. Kamar wannan ne ake son al'ummar musulmi ta kasance, duk yadda ciwon kai ya samu wani musulmi, ya samu sauran musulmi, duk yadda farin ciki ya samu wani musulmi, ya samu sauran musulmi. Don haka ne musulunci ya hukunta mana ibadoji da ayyuka da suke sabbaba ƙauna, sannan kuma ya kore dukkan wata mu'amala da take sabbaba kyama da gaba da kiyayya. Ya ku bayin Allah, alfarma irin ta musulmi da musulunci, alfarma ce mai yalwa mai faɗin gaske. Fadawa cikin alfarma da mutuncin musulmi don ƙasƙantar da shi da zubar da ƙimarsa ta hanyar zagi da cin zarafi da suka a dangantaka wadda ya shafi jikinsa ko halayensa ko iyayensa ko sana'arsa yana daga cikin abin da yake da hatsari mafi girma wanda kuma an jarrabe wani sashe na al'ummar wannan musulmi a cikin irin wannan musiba wacce ta kunshi kaskantar da alfarmar ‘yan uwansu musulmai da kuma tozarta matsayin ‘yan uwansu musulmai da kuma yi musu ta'addanci akan mutuncinsu ko kuma akan sana'arsu ko akan iyayensu wadda hakan yana biyuwa zuwa ga yanke wannan alaka ta soyayya da ‘yan uwantaka ta musulunci wadda alkur'ani ya gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara ashirin da uku yana fama don ya ga ya tabbatar da wannan ‘yan uwantaka. A irin wannan halin da muke ciki a yanzu ana cewa an kaɗa gangar siyasa. ‘Yan jarida suna cewa an ba da dama ta yakin neman zaɓe. Wannan ibara ce ta ‘yan jarida. kiran neman zaɓe da sunan yaƙi wata ibara ce da za ta kai wani sako zuwa ga marasa ilimi masu ƙananan kwakwalwa. Domin shi yaƙi ba a yinsa cikin kwanciyar hankali, ana yinsa ne tashin hankali. Amma ‘yan jarida sun yi wa wannan ainihin wato yanayi ko wannan hali wani suna irin nasu suna cewa yaƙin neman zaɓe. Tunda an ce yaƙi kuwa, to jahilai za su yi da za su yi da sunan yaƙi don su ga cewa sun cimma muradunsu. akan naira dubu biyu ko naira dubu biyar ko naira dubu goma ko kuma akan keke ko akan mashin da za a ba wa mutum ko an gama kokari a ɗauki mota a bashi ko a ɗauki wani makami a bashi ana biyan sa dubu saba'in a wata ko dubu ɗari da ashirin a wata akan wannan ne mutum zai sayar da addininsa ya sayar da mutuncinsa ya sadaukar da dukkan abin da musulunci ya tanada don ya ga cewa ya cin wata bukatarsa rayuwa ce ake yin ta ta siyasa irin ta wannan zamani rayuwa ce wacce kowa yake yin ta cikin siyasa don bukatar kashin kansa an dade ba a yi siyasa don bukatar al'umma ba ana gudanar da siyasa ne a yanzu don bukatar kashin kai shi yasa za ka iya ganin maƙiyinka a wancan zaɓe yanzu ya zama masoyinka, masoyinka a wancan zaɓe yanzu ya zama makiyinka. Wadda kuka yi uwa ka uba ka a wacce cenuwa yanzu kun zama kure masu hirar dare kuna shishirye yadda za a yi ku samu biyan bukatar. Duk lokacin da ka ga bukatar ka a wajen makiyinka za ka lallaba ku shirya don ka same ta. Duk lokacin da ka ga ba ka da bukata a wajen masoyinka to za ku yi uwa ka ubanka ku rabu dutse a hannun riga don ka ruga yadda kake da bukata. haka ne rayuwar ta koma, haka ne siyasar ta koma. Mulki ne, shugabanci ne wadda ake gina shi akan gudanar da rayuwar al'umma cikin walwala da jin daɗi, da tabbatar da walwalar addini, da tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, da kuma sassauta tattalin arzikin rayuwa, wanda duk aka canza akalarsa zuwa ga bukatun kashin kai. Tamkar yadda mai sana'a yake koyon sana'a don ya ci abinci, tamkar yadda ma'aikaci yake neman aiki don ya samu appointment ya samu hanyar cin abinci haka aka mayar da siyasa alhalin siyasa duk wanda ya shiga cikin ta ba aikin gidansu bane ba aikin kansa bane ba aiki ne wanda ya shafi gudumawa da taimako wa al'umma da jajircewa irin yadda zaka iya shugaba ba shi da lokacin bacci domin taimakon al'ummarsa ba shi da lokacin buya domin haƙƙoƙin al'umma da suke kansa shi na kowa ne ba shi da abokin gaba ba shi da maƙiyi to amma ba wannan hanyar aka ɗauka ba. Zaka ina jan hankalin ‘yan uwana matasa masu jini a jika, wanda a irin wannan lokaci ake amfani da damammakinsu. Suna amfani da kalmomi marasa kyau suna jifan ‘yan uwansu musulmi, ko ɗan takara ko wanda ba ɗan takara ba, dukkan musulmai ne ‘yan uwan juna. Masu takara a wannan gari namu mai albarka, da masu takara a wannan jiha tamu mai albarka, da galibin masu takara a wannan yanki namu na arewa ko a mataki na ƙasa da yawa daga cikin ‘yan uwanmu ne musulmai suna da haƙƙi a kanmu na wannan musulunci da wannan imani suna da wannan haƙƙi na mutuncin musulmi duk yadda musulmi yake kuma yana da wannan alfarma ta musulunci duk kaskancin sa yana tafiya da wannan alfarma Allah bai yarda a keta alfarmar musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yarda a ci zarafin musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kar ku kuskura mutum ya wayi gari Allah madaukakin sarki yana bin sa bashin alfarma domin duk wanda Allah ya bi shi bashin alfarma to sai ya riske shi sai ya cin masa don haka da zagi da yarfe da zambo da cin zarafin wani ko cin mutuncin wani ba naku bane ba in za a yi ayi mai tsafta domin za ka iya cin zarafi ka ci mutuncin wani bayan ka keta alfarmar addini bayan ka rushe wani gili da tubali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shekara da shekaru yana yi to a bayan hakan zaka iya dawa kai abun kunya wanda ka zage shi ka zo kana yabansa ga mawaka nan kuna jin su wanda ya zaga wata shekarar ya zo yana yabansa wannan shekarar wacce waka tana nan wannan wakar ma tana nan wanda ya yaba wata shekarar ya zo yana zagin sa wannan shekarar wancan yaban yana nan wannan zagin yana nan sai ya zama ana wasa da kwakwalwarka kalmomin da aka yi na yabo da kodawa idan ka ɗauko kana sauraron su sai ka ji kamar gaskiya ne kalmomin da aka yi na zagi da zambo idan an ɗauko su sai ka ji kamar gaskiya ne daga nan zaka gane kowanne shiryayye ne wannan yabon da aka yi ƙarya aka zuba a ciki wannan zambon da aka yi ƙarya aka zuba a ciki yanzu ya rage kai ne aka mayar da kai raga ta kwallo ana wasa da hankalinka don haka yana da kyau mu rika fahimtar mu su wane ne mu san irin matsayinmu mu san irin kiran da addini ya yi zuwa zuwa gare mu Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku mumunai masu imani kada wasu sashe su yi izgili ga wasu sashe cayu fa waɗannan sashen su fi su alheri kar wasu mata su rika izgili ga wasu mata cayu fi matan da ake musu izgilin su fi masu izgilin alheri a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce kada ku dinga zindewa kawunan ku kar ku dinga yafice kuna zindewa kawunan ku kar kuma ku dinga jifan junan ku da munanan sunaye sunaye na na aibatawa Allah maɗaukakin sarki ya ce tir da suna na fasikci bayan shiga musulunci. Tir da duk wani suna na fasikci bayan kuma kuna mummunai. Dukkan wanda bai tuba ba Allah ya ce yana cikin azzalumai Allah ka tsare. Ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya fi taron waɗanda suka musulunta da harci amma imani bai shiga zuciyarsu ba kar ku cutar da musulmai kar ku aibata musulmai kar ku rika bibiyar aibubbukan musulmai kar ku rika bankaɗo laifuffukan ƴan uwanku musulmai domin dukkan wanda ya bibiyi laifuka da aibukan ɗan uwansa musulmi to shi ma Allah zai sa shi a gaba kuma dukkan wanda Allah ya sa shi a gaba sai ya kunyata shi har a cikin gidansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam lallai kutsawa cikin mutuncin musulmai yana daga cikin manya-manyan zunubai masu hallakarwa yana daga cikin laifuka masu hatsari domin ɗabi'a ce irin ta makaskanta ɗabi'a ce wacce take nuna kaskancin wanda yake yin ta a addinance kuma sannan ɗabi'a ce da ke nuna mai yin ta ya kaskantar da alkur'ani mai girma yayin da Allah madaukakin sarki ya ja hankalin bayan Allah daga fadawa cikin mutuncin ‘yan uwansu musulmai, daga fadawa cikin alfarmomin ‘yan uwansu musulmai, yayin da Allah ta'ala ya ce, waɗanda suke cutar da muminai maza, suke cutar da muminai mata, bi ghairi maktasabu da abin da ba su ma aikata ba, ba su ji ba ba su gani ba, kalmomi ne aka kirkira na zagi da cin zarafi da cin mutunci duk waɗanda suka yi haka mummunai ko maza ko mata Allah ya ce sun rungumo sun rungumo laifin kirkirar ƙarya kuma sun rungumo wa kansu zunubi bayyananne a wajen Allah. Ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya gaya wa musulmi abin da ba haka ba na aibatawa, duk wanda ya kira musulmi da abin da ba haka ba na aibatawa, to Allah madaukakin sarki zai ajiye shi ya zaunar da shi a cikin ɗiwar ‘yan wuta har sai idan ya tuba ya janye abin da ya faɗa. Sakamakonsa bayan kasancewarsa a cikin wuta, to zai tsunduma a cikin ɗiwar ‘yan wuta, surkamakinsu da ɗiwarsu yana malalowa ana ƙaro masa tafasashe a ciki yake ga zafi ga ɗoyi ga tasa azabar kuma. Sakamakon ya gaya wa musulmi wata kalma ta ɓatanci wadda ƙarya yake ba haka bane ba. ya ku bayan Allah masu alfarma. Lallai alfarmar mutuncin musulmi alfarma ce mai girman gaske a musulunci. Alfarma ce wacce ta kai a haɗa ta da alfarmar jini da alfarmar dukiya. Da jini da dukiya da mutunci suna tafiya bai ɗaya kan kan wajen daraja a addinin musulunci. da haka yana daga cikin girman zalunci da ta'addanci da ƙarya da ƙirƙira da ƙaji akan musulmi mutum ya auka wa mutuncin musulmi wanda yake lullube a cikin mayani na rufin asiri wanda yake sanye da tufafi na rufin asiri amma ya yaye masa sawa'un abin da ya bankaɗo gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba to yana daga cikin manya-manyan laifuffuka da musulunci bai yarda da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن من أرض الربا الاستطالة في إرض المسلم بغير حق yana daga cikin mafi munin riba kowa ya san riba ya san munin riba ya san irin tanadin da Allah madaukakin sarki yawa riba na ukuba da azaba amma tare da haka akwai abin da ke gaba da riba shi ma kuma sunansa riba riba ce amma wacce take gaba da ribar kuɗi ribar kuɗi ita aka sani ita ta shahara annabi alaihi salatu su ci ko wata riba daban ita ma wacce take ba ta kuɗi ba ita ce ribar mutunci mafi munin riba mafi girman riba ba ta kuɗi ba ce ita ce ribar sakin harce akan mutuncin musulmi ba da haƙƙi ba ribar sakin harce akan mutuncin musulmi ba da haƙƙi ba annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi ya shaida da idanuwansa masu albarka ya shaida azabar da ake wa masu kutse masu giba masu aukawa cikin mutuncin waɗanda suke ba su ji ba ba su gani ba. Anas ɗan Malik ya rawaito hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da aka tashi da ni zuwa sama ya ce mun gicca ta wajen wasu mutane ana yi musu azaba. Suna da faratu amma faratu ne na dalma waɗanda suke masu kaushi suna ɗaye fiskokinsu da faratunsu na dalma. suna kuma ɗaye ƙirazansu da faratunsu na dalma sai na ce jibrilu waɗannan kuma suwa kenan jibrilu ya ce su ne masu cin naman mutane kuma su ne masu kutsawa cikin mutuncin musulmi abu dawud ya rawaito wannan hadisi annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya sanya suka a cikin dangantaka ko suka a matsayi ko sana'a ko sana'ar iyaye yana daga cikin alamomin kafirci kuma alamomi ne na tsohuwar jahiliya annabi alaihi salatu wasallam yace isnatani fin nasi huma bihim kufru abubuwa guda biyu matukar akwai su a cikin mutane to in dai suna nan to kafirci ne a cikin mutane kafirci yana nan a cikin mutane sai ce suka a cikin dangantaka da kuma ihu da kururuwa yayin mutuwa suka a cikin dangantaka wani ba dan gari bane iyayensa da jaki suka zo asalin babansa barawo ne uwarsa musulunta ta yi kakansa musulunta ya yi wane kaza ne wane kaza ne ƴaƴan dukawa ne ƴaƴan mahauta ne ƴaƴan kaza ne ƴaƴan kaza ne suka a cikin dangantaka irin wadda da kan a jahiliya akai musulunci ya zo ya kawar da ita ya mai da mu abu ɗaya to duk wanda ya koma wa irin wannan to ya koma wa kafirci in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma wa kafirci babu wani sauran habaici a dangantaka bayan musulunci Salmanu dan Faris shine wanda yazo cikin sahabbai asali da ba Yahudi ne yayi kiristanci ya kowane addini ma yayi yazo ya fado cikin sahabbai shine bature a cikin shine daban ba uwa ba uba a garin Madina bashi da wani dangi a cikin musulunci bashi da kowa wani lokaci idan abin ya tashi jahiliya ta soki wasu daga cikin kananun sahabbai sai su harbi magana shi kuma yana alfahari yana abil islamu la abadi siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi ni ba na jin bakin ciki ba na jin damuwa ni ubana shine musulunci ko ban da uban da ya fi shi duk wanda bai ji wannan a ransa ba musulmin kwarai bane ba duk wanda yake gadara da wani uba ba musulunci ba to kaskantacce ne ya daga duk wanda ko musulunci ya zama ubansa to daukakacce ne da haka musulunci bai raba kowa ba a sana'a musulunci bai raba kowa ba a dangi musulunci bai raba kowa ba a matsayi don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake waɗannan abubuwa guda biyu in suna nan a cikin mutane suna da kafirci akwai sauran kafirci hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abu dhar wata rana abu dhar yake bada labari yace wata rana mun yi fada da ni da bilal rai ya baci muka yi zage zage yace a cikin maganganu cikin fushi sai nace da bilal yabna sauda nace ja daga nan dan baka baki dan gidan bakar mata Bilal bai ji daɗin wannan abun ba, duk zagi zagi amma ban da zagin iyaye. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce dan me ɗayan ku zai zagi uwar sai zagi ubansa. Suka ce ya ma'aikin Allah, dama ya za a yi mutum ya zagi uwar sai zagi ubansa. Sai ce duk wanda ya zagi uban wani ya zagi ubansa. Duk wanda ya zagi uwar wani ya zagi uwarsa. Don haka Bilal bai ji daɗin wannan zagi ba. Yanzu ashe har yanzu akwai sauran wannan jahiliya cewa Bilal baki ne. har yanzu akwai sauran wannan kallon? Bilal sai ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi tsira da amincin Allah tabbata gari sai ya ce da Abu Dhar, a ayyarta hu bi ummihi. Abu Dhar haka ne ka zage shi da uwarsa? Haka ne ka aibata shi da uwarsa? Innaka rubun fika jahiliya. Yace lalle Abu Dhar har yanzu ban san kana da kana da sauran jahilci ba sai yanzu. Akwai burkushin jahilci tare da kai. Ya gaya masa magana mai kaushi mara daɗi. Abu Zar ya nadama ya tuba ya koma yana kokarin kama kafar Bilal zai lashi kafarsa don ya tabbatar da Bilal daukakeke ne Bilal yana a aka ka taba mun kafa yana kawo kafar ka illasa in tabbatar da cewa ni kaskantacce ne yana a'a in ka tuba ka tuba ga Allah madaukakin sarki to haka musulmi yake amma saboda rashin kirki irin namu kaji mutum yana faɗan magana bai san makomarta ba bai san mai ta kunsa ba akwai wanda zaka je yana cewa ai siyasa ya shigo in ana so a zagi wani sai a ce ai siyasa ya shigo to cewa siyasa ya shigo me kake nufi da siyasa kana nufin siyasa taron yan iska ne marasa mutunci da haka duk wanda ya shigo cikin ta ya zama dan iska mara mutunci me kake nufi da siyasa ya shigo shin jagororin siyasa ba abubakar da umar da usman da aliyu ba ne su ne jagororin siyasa na al'ummar kana nufin su ma 'yan iska ne marasa mutunci to idan mutum zai faɗi magana ya tauna ce san me yake faɗa magana ce tana yawo a bakin 'yan siyasa ba su san munin da ke cikinta ba ai duk wanda ya kawo kansa cikinmu cikin ku kusuwa ku ba kwa sallah cikin ku marasa sallah cikin ku marasa mutunci kalla baka san girman abin da ka faɗa ba ba za ka so a ce maka dan iska ba ba za ka so a ce maka mara mutunci ba kai ma za ka so a ce kana da taguwa kana da hula ta mutunci iri da kowa yake da ita kuma tunkawo kake da shari'a kai ma za ka wannan kalmar da ka faɗa kuskure mu ba mu yadda kai ɗan iska ba ne ba mu yadda kai mara mutunci ba ne amma kai ɗin ne ba ka san me kake faɗa ba don haka ba daidai ba ne ba mu rika ganin cewa muna wata rayuwa irin wacce wasu bai kamata su irin ta ba ba daidai ba ne ba mu musulmai duk rayuwar da muke yi to fata muke yi gasa muke yi mu yi tarayya gaba ɗaya a cikin nasara da rahama da jin ɗan ubangiji duniya da lahira amma a hirɗinka ka ɗauka kana wata rayuwa da kar wani ya shigo maka cikinta irin wannan rayuwa ba irin ta suwana ba ne ba ku mai kuka zama kenan in an je auna sikeli a gaban Allah ne matsayinka kaddara cewa wanda kace ya shigo cikin ku shi ya saya wa kansa zagi da rashin mutunci saboda ya shigo cikin ku to kana masa kallon shi mutumin kirki ne kenan idan an je gaban Allah ranar alkiyama yana gefe kana gefe mana su irin su bai kamar su shigo cikin ku ba suna da mutunci an je gaban Allah ga matsayin sa wajen Allah ga matsayin sa wajen Allah ba za ka yi fatar ku haɗu gaba ɗaya ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku zama abu ɗaya ku nasara a gaban Allah ba to yana da hatsari annabi sallallahu alaihi wasallama yi faɗa wa Abu Zar haka nan bai banna na Aisha ba wata ranna na Aisha radiyallahu anha da kishin ta ya tashi ce ta ce maza hasbuka min safiyyati hasbuka min safiyyata hasbuka min safiyyata min kaza wa kaza tace ina dai safiya ce ga ta nan ga kanan ai kai fama da gajarta ma'ana sai ta jefe ta da kalma ta cewa ita gajeriya ce ta yi mata zambo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai aisha kin faɗi wata kalma kin faɗi wata kalma da dattinta baki da gurɓatarta inda za a jefa ta a cikin kogi sai ta mayar da shi irinta warin kalmar da kika faɗa da dattinta idan an sa a cikin kogi haka kogin zai gauraye ya yi datti ya yi wari ya ɗoyi irinta ta ce wa safiya gajeriya ta ce wa safiya gajeriya mu me ba ma faɗa me ba a faɗa da haka mu kiyaye mu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah ya kiyaye mu ita wannan rayuwar wasa ce wannan rayuwar almara ce wannan rayuwar ta wucin gadi ce wannan rayuwar mai wucewa ce kar ta yaudare ka a cikin ta baka yi kyakkyawan tanadi ba kar ka biye wa roman demokradiyya kar ka biye wa abin da za ka ci ka sha ka manta da cewa rayuwa ce ta wucin gadi ka manta da cewa tsallake hanya kake yi yayin da ka gama tsallake wannan hanyar magana ta kare abin da kai duk a gidan duniya idan ba mai maka amfani a lahira bane kayi asara to yana da kyau a dinga sara ana duban bakin gatari Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله